إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى لازلنا في كتاب المكاتب وقد علمنا أن المكاتب هو الذي يريد أن يستقل بنفسه ليخرج من عقدة العبودية wanda aka yanka masa fansa ko aka karya masa fansa aka ce ya biya kaza ya zamo ɗa ba bawa ba to shine almukatab kenan to lokacin da aka yanka masa fansa ɗin in ya biya kuɗi ya magana ta ƙare kenan to amma wani zai shekara biyar wani goma wani menene da menene wa'annan shekaru biyu ko uku ko hudu ko biyar ɗin al'amura suna faruwa gare shi tun da bai zama ɗa ba har yanzu bawa ne bai riga ya zama ɗa ba to abubuwan da za su fara mishi shi ne imam malik ya ɗebo su iri ya zai kawai zuba a nan za mu karanta lil'ilm amma lalil amal don yanzu wayan na matsalolin duk babu su sai dai in kuma Allah ya sake dawowa da su alaisa ka zalik قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن wai mutane biyu suna mallakan bawa ɗaya ɗayan ba shi da iko a shar'ance ya ce ni ɓangare rabi na yi mishi bukata ba na yanka masa fansa sawa'an ɗaya abokin musharakan ya yadda ko bai yadda ba saboda ne akwai ka'ida a shar'ance ko za mu tuna manzu Allah ce duk wanda mutane biyu da suke mallakan bawa shi ɗaya ya ‘yanta rabin bawa sai a yi mai sai a yi mishi mana kima na adalci sake biya bawan ya zama ɗa ba haka bane ba kun manta an manta ko to in ya zama na haka ce haka ne ka'idar to annan in an yi haka ka'idar an keta ma ka'idar kenan shi yasa sai ce ku biyu kuna ballakan bawa ɗaya na da rabi kai ma kana da rabi baka isa baka da izini a shar'ance ka ce kai bangaren da kake rabin da kake da shi kayan ka masa fansa sawa'an abokin tarayyan ya yadda ko bai yadda ba saboda me ya yadda ko kar ya yadda duk abin da za a keta haddin shari'a ba wanda ke da ikon yin wannan illa an yukatibahu jami'an sai dai in su bin za su haɗu su yanka masa fansa li'anna zalika yaqidu lahu itqan saboda in ɗaya ya yanka masa fansa to ya yanka masa fansa rabin shi zai zamo ɗa kenan wa yasiru idza addal abdu ma kutiba alaihi ila an ya atika nisfahu sai bawon ya zamo in aka yanka masa fansa ya biya rabin shi ya zamo mai ɗa rabin kuma yana bawa wala yakunu ala allazi kataba ba'dahu an yastatimma itqahu wanda ya yanta rabin ba shi ba za a tilasta mishi ya yanta sauran rabin ba shi ne sai imam malik ce fazalika khilafun lima kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace wannan ya saba ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace man a'taka shirkan lahu fi abdin duk wanda ya yanta abin da yake mallaka a cikin bawa da suka yi tarayya kuwima alaihi qimatul adli bawa ne suke mallaka su biyu sai ce na ta ɓangare na rabona to sha ce to shi kenan da za ka lawa khairar sauran ɓangaren sai a yi masa kima ɗayan ɓangaren ya kama ka biya ya zama ɗaki ne don ba za ka ‘yanta rabi-rabi kuma ya zama bawa ba to shi ne imam malik ya ɗauko wannan kisa daga can ya zo ya yi aiki a nan ba kowa yake iya idrakin irin waɗannan matsaloli ba a lokacin da imam malik yake magana fa kusan dimman yawansu nasoji ma duk suna cikin kwakwalwarsa yana tuni da wannan yana tuni da wannan yana tuni da wannan ayoyin suna cikin kwakwalwarsa yana tuni da wannan yana tuni da wannan ba karatu aka yi na cin jarrabawa ba a'a karatu aka yi minan mahadi ilan lahad ba haka bane ba karatu aka yi sai a zauna har gari ana tunane cikin matsaloli ana warware su a cikin kwakwalwa a duba nan a binciko nan a duba nan a binciko nan yasa duk matsalolin lokaci ɗaya sai ga ana tunanin lokacin da ake maganar kaza tunanin maganar kaza na nan wancan na nan duk bai tafi ba saboda zamanin su ba su da matsaloli da yawa kamar yanzu an fahimta eh komai yana tafiya lafiya lafiya eh qala malikun to imamu malik yace fa in jahila zalika hatta yu'addi al-mukatabu in suna da musharaka a cikin bawa sai ɗayan ya karya ya yanka masa fansa a rabonsa ɗayan bai sani ba ba a sani ba au qabla an yu'addiya radda ilayhi allazi katabahu ma qabada min al-mukatab to sai aka zo aka sani ya ce to kai da karya masa fansa abinda ka karba dai sai ka dawo da shi shari'a bata baka izini ba don ka'idar da manzon Allah ya ajiye wajen bawa in mutane biyu suna mallakan bawa daya daya sai ce ya yanta bangaren sa shi a ce to kai kokari sauran daya bangaren da yake cikin kangin bauta sai a yi masa kima ya kama dubu kaza dole ka biya ya zama daki nan ba za a bar shi rabin shi da rabin shi bawa ba an fahimta فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى شيكينا sace kayan ka masa fansa ka karbi wani abu shi ka dawo da shi yanzu ya koma yadda yake bawa qala malikun fi mukatabin bayna rajulaini imam malik yace bawan da aka yanka masa fansa tsakanin mutum biyu su suke mallakar sa fa anzarahu ahaduhuma bi haqqihi alladhi alayhi to da suka yanka masa fansa su biyu daya sai ce to ni zai yi mishi tsokaci har zuwa wani lokaci daya kuma sai ce a'a ni ba ni da ba ni da hakuri da zan jira shi har lokaci yanzu nake son kuɗi na wa abal akharu an yunzirahu faqtada allazi aba an yunzirahu ba'd haqqihi wanda yace shi ba zai yadda har zuwa wani lokaci ba sai ya karbi wani abu cikin haƙƙinsa ya karbi wani abu kenan kuɗi suma matal mukatabu bayan ya karbi wannan kuɗin sai bawan da aka karya mafansan sai ya mutu kaga shi rabin bangaren da yake mallaka ya karbi wani abu cikin na kuɗi kenan ɗaya abokin musharakar shi bai karbi komai ba bawan ya mutu to ya za a yi wata raka malan laisa fihi wafa'un min kitabatihi bawan sai da ya mutu sai ya bar kuɗi dukiyar da ya bari ba zai isa a biya abin nan fansan da aka ɗora masa ba kaga ɗaya shi bai karbi komai ba ɗaya ya karbi wani abu cikin abin da ya yanka fansa ɗin sai bawan ya mutu to ba wanda ya mutu kuma ya bar kudi kudin ba zai isa a biya fansan da su guda bin duka ba to ya za a yi qala malikun imam malik yace yatahassani bi qadri ma baqiya lahumma alayhi shi azami kowa ya zame rabonsa da ke cikin da ke kan wannan bawa gwargwadon abin da yake mallaka ya khudh kullu wahid minhuma bi qadri hissatihi fa in taraka al mukatabu fadlan an kitabatihi in aka biya kudin da ya bari aka biya fansan da aka karya masa aka yanka masa sai wani kudi ya ragu a haza kullu wahidin minhuma ma bai fiye min alkitaba to sai kowanne a cikin su sai ya dauki abin da ya ragu na fansan da aka yanka musu wa kana ma baqiya bainahuma bisawa abin da ya ragu sai su raba daidai wa daida saboda wancan kowa rabansa zai bi to bayan dukiya ta ragu ma sai su raba daidai wa daida wa in ajizal mukatabu in wanda aka yanka mafansa din ya kasa wa qad iqtadallazi lam yuzirhu akthara min maqtada sahibahu ya kasa to wanda yace shi ba zai hakuri ba din ya karbi kudi ya karbi kudi da yawa fiye da abin da wance yace zai hakuri din ya karba to me ke hukunci kana al-abdu bainahuma nisfaini sai bawan ya zamo rabi biyu tsakaninsu wala yaruddu ala sahibi fadla maqtada wanda ya karbi kudin rago abin da ya karba ya fi na wancan ɗin ba za a ce tun da kai ka karbi naira dubu goma wannan ya karbi naira dubu uku goma ka dawo mishi da shi ba a'a ba za a yi mishi wannan ba abin da ya karba shi kenan saboda me li anna huqtada allazi lahu bi izni sahibihi yace ai saboda lokacin da ya karbi kudin da izinin abokin tarayya ɗinsa wa in wada anhu ahaduhuma allazi lahu thumma iqtada sahibuhu ba'da allazi lahu alayhi ثم عجز وهو بينهما wannan yace ya rage masa ko ya dauke masa ko ya rage masa sannan yazo ya kasa ba zai musu abin da suke so ba to shikenan yace fa huwa bainahuma yana tsakanin su ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين في إمام مالك يتشي أبن لساني وأنه كنت أي كمن باشي نمتاني بيوكي بي بكتاب واحد mutane biyu ke bin mutum bashi kuma takarda ɗaya rubutu ɗaya ala rajulin wahidin fa yunziruhu ahaduhuma ɗayan su yace ni zai masa tsokaci zuwa shekara ɗaya wa yashhu al-akharu ɗaya yace ni ba ni da ba zan iya hakuri ba ina bukatar kudi na yanzu yanzu fa yaqtadi ba'da haqqihi sai karbi wani kudin cikin abin da yake bin shi bashi thumma yuflisul gharim sa'annan wanda ake bi bashi sai ya tsiyace bashi da komai kuma to ya za a yi wannan ya riga ya karbi wani abu a ciki wancan da mai hakuri bai karba ba falaisa alal ladhi qada an yarudda shay'an mimma akaza wanda ya karba din ba za a kwace ba za a karbi wani abu ba a cikin abin da ya karba wa din a bashi tunda hakkinsa ne ya karba babul hamalata fil kitaba al hamalatu fil kitaba shine abinda daukan nauyi a cikin yankan fansa ma'ana bayi ne guda goma ko guda biyar aka yanka musu fansa za su biya kuɗi kaza sai suka je suna faman yin aiki sai ɗaya ya zo ya gaza ko ya mutu in mutum goma ne sai mutum ɗaya ya mutu ba za a ce ma wanda yanka musu fansa ɗin kayi hasara mutum ɗaya ba fa a'a yana bin bashin goma ɗin nan haka za a biya to ya za a yi su za su ɗauki nauyin wannan da ya mutu ko ya gasa ya ce shi ba zai yi aikin ba ba zai iya yin aikin ba su waɗannan mutum tara ɗin nan su za su doki nauyin shi ba mai ubangidansu da yanka fansa shi zai dawa hasara ba abin da ake nufi kenan hamalatu fil kitab qala malikun al'amrul mujtama alaihi indana yace abinda malamai suka yi ijma'i a kansa a wajen mu mutanen Madina annal abida idza kutibu jami'an ce bayi in aka yanka musu fansa baki daya bayi yana fara biyu uku hudu zuwa sama bawa kuma mutum ɗai kenan kitabatan wahidatan su goma ne ko ashirin ko nawa sai aka yanka musu fansa guda ku je ku kawo kaza an fahimta fa inna ba'dahum humala'un an ba'd sashi zai dauki nauyin sashi kasara ba za ta koma ga wanda ya yanka musu fansa ba mutum goma ɗin in sun je sun yi aiki za su kawo mishi kuɗin shi suna cikin yi sai mutum biyu suka mutu ko suka ce ai su ba za su iya mutum biyu suka mutu za ce to ka rasa mutum biyu a'a waɗanda suka mutu din nan ku za ku biya kuɗin su eh ku za ku biya kuɗin su wa innahu la yudau anhum li mauti ahadihim ba za a rage musu ko a yafe musu ba saboda ɗaya ya mutu shay'un wa in qala ahluhum qad ajaztu wa alqa bi yadayhi sai da aka je ana aiki sai ɗaya ce ni fa ba zan iya ba ba zan yi aikin naku ba gashi a'a mun je mu goma an yanka mana fansa mu je mu yi aiki mu kawo mu biya mu zama ƴaƴa mu fita cikin kangin bauta kai ka ce ba za ka iya yin aikin ba to ya za a yi kenan sai a fada ma ubangidan su to ɗaya ya ce ba zai yi ba kai ka dauki kasara a'a ba haka za a yi ba fa innal asabi an yasamiruhu fi ma yutiqu min al amali to waɗanda ƴan uwansa da aka yanka musu fansar ka ce ba za ka iya gashi mun je an yanka mana fansa kuna noma ko gini ko wani abu mai wahala kai ka zo ka yanke hannu ka ce ni ba zan iya ba ba haka bane ba to sai aka ce shi kenan hasara ba za ta koma wajen ubangidansu da yanka musu fansa ba su za su duba su gani to ka ce ba za ka iya ba za mu samun maka aikin da za ka iya dole sai ka je mu muna kawo naira dubu dubu kullum ka ce ba za ka iya ba aikin yama yawa sai a samu mashi aikin da ko naira ɗari biyu zai iya duk abin da zai iya samowa sai an ba shi aikin da zai iya yi ba za ka yi gini ba ba za ka yi dako ba ba za ka yi noma ba za ka yi wanki da guga za ka yi ɗeba ruwa za ka yi zuwa cefane duk abin da zai a samu koda kwantana ne sai ya kawo sai su su cika abin da sai su naira dubu dubu za su kawo su goma dubu goma kenan sai ce ba zai iya ba shi kaga an koma dubu tara kenan to sai su ce za a baka aikin da za ka samu koda ɗari biyu ne an samu dubu tara da ɗari biyu sai su su cika ɗari takwas ne zama dubu goma a kai ma ubangidansu ana fahimta imamu malik wa ya ta'awado na bizalika fi kitabatihim za a bashi aikin da zai iya abin da ya samu komin kankantarsa sai a hada da nasu sai a je a biya su samu su zama ya'a hatta ya atika bi itiqihim in ataku har ya zamo da da yancinsu in sun biya sun zama ya'ya shi ma ya zama da in ba su biya ba suna kangin bauta shi ma yana kangin bauta wa ya riqqa bi riqqihim in raqu qala malikun imamu malik yace al'amrul mujtama'u alaihi indana yadda al'amarin yake malamai suka yi jima'i a wajenmu annal abda iza ka taba sayyiduhu bawa in ubangidansa ya yanka masa fansa lam yanbaghi li sayyidihi an yatahammala lahu bi kitabatihi bi kitabati abdihi ahadun in mata al-abdu aw ajaza yace in ka yanka masa ba fansa to bai kamata ba ka dora ma wani daban nauyin shi in ba zai iya ba ko ya mutu don kan shi ne abin yake ba kan wani ba walai su haza min sunnatil musulmina ya ce ba haka musulmai ke yi ba in ji imamu malik an fahimta wa zalika annahu in ta hammala rajulun da sayyidul mukatab bima alaihi min kitabati thumma taba zalika sayyidul mukatab qabla zalika tahammala lahu akhadha malan batilan in ka dora ma wani ka je karba ka karbe ka ci haram kenan la huwa bta al mukatab fa yakunu ma ma ukhidha minhu min sabanin shay'in walahu ba san bawon yayi ba balle a ce abin da karba wajen shi halal ne ya yi ciniki ne ba sai yayi ba sai ruwaye ba wannan mukatabu ataka kuma wanda aka yanka masa fansan ba yan tashi aka yi ba sai ya kuro fi saman hurmati sabatat lahu balle a ce cikin dukiya ce da ta halatta mishi fa in ajaza al mukatabu raja'a ila sayyidihi in wanda aka yanka mafansan ya kasa ya gaza ba zai iya biya ba ya zama wuɗa ba sai ya koma wajen ubangidansa ya zama ba ya wakana abdan mamlukan lahu sai ya koma yadda yake da bawa mamluk wa zalika anna alkitabata laysat bidaynin sabitin yatahammalu bi sayyidil mukatab biha yace ai kar yanka fansa ba bawa bane dake ba ba bashi bane dake kan mutum balle ya ai mishi irin wancan al'amarin inna ma hiya shay'un ya ce ai abu ne in addahu almukatabu ataka abu ne da aka ce in bawan ya bayar ya zama ɗa in ya bayar sai ya zama ɗa ba kaman bashi ba ne da mutum ya karba ba wa in mata almukatabu wa alaihi dainun lam yuhasal gurama'u sayyidahu bi kitabatihi to in bawan da aka yanka masa fansa din sai ya mutu akwai bashin basu suka mutane a kan shi lam yuhassal ghurama sayyidahu bi kitabati ai waɗanda ke bin bashin ba za su je wajen ubangidan su ce kowa yana da rabon shi kaza ni ina ina ina bin shi kaza ina bin shi kaza sai ya biya ba a'a ba haka za a yi ba wa kana al-ghurama wa auladi zalika min sayyidihi yace waɗanda ke bin bashin su suka fi cancantar haka da shugaban shi wa in ajaza lokatabu wa alaihi dainun in wanda aka yanka mafasson ya kasa kuma ana bish bashi me? wa in ajazal mukatabu wa alaihi dainun bin nas alaisa da zalik in wanda aka yanka mafasson ya gaza kuma mutane suna bin shi bashi rudda abdan mamlukan li sayyidihi sai ya koma ya zama bawa ne wanda ubangidansa ke mallakarsa wakalatu biyun nasu fi zimmatil mukatabi har yanzu dai ba su suka mutane da ke bin shi yana kan shi bashi na kansa la yadkhuluna ma asyidihi fi shay'in min saman raqabatihi ba za su shiga ma ubangidan nasa ba cikin saboda suna bin shi bashi a cikin akan bashi da suke bin shi ya zama bashi ya koma kan ubangidan nasa ko shi zai biya ko su shiga cikin dukiyarsa ba qala malikun in kataba alqawmu jami'an kitabatan wahidatan in mutane da yawa suka yanka fansa yan kitabatan wahidatan daya wala rahima bainahum yatawarasuna biha da su aka yanka musu fansa din su duka zuwa suka yi suka hadu ba wai yan uwantaka babu yan uwantaka tsakanin su na jini balle akwai zamana akwai gado tsakanin su ba fa inna ba'dahum humala'un an ba'd to dole wa'ansu za su dauki nauyin wa'ansu ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها بزا أنت وإنس أبر وإنس بحر سيسم بيا كدن دك سورك الزمو إياه فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم إن إيه مت يبردوكيا ميوا أدى عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال لسيده شيء أبياسك سورا رغوا كدن نقبا جدا سني ولم يكن لمن كاتب معه min fadlil mali shay'un wanda aka yi mukataba da shi din ba shi da komai a cikin dukiyar da ya kare wa yatba'uhu sayru bi hisasihim allati bakat alaihim ubangidan nasa sai ya bi su kowa da rabonsa min alkitabati allati qudiyat min mali alhalik li'anna alhalika inma kana tahammala anhum ai wanda ya halaka ya dauki nauyin su ne akan maganar da ta wuce fa alaihim an yu'addu ma ataku bihi min malihi to dole su bada abinda aka yanta su da shi a cikin dukiyarsa wa in kana lil mukatabil halik waladun hurr in wanda aka yanka masa fansa din ya mutu da ya mutu yana da ɗa ɗan kuma ɗa ne ba bawa ba ne lam yulad fi fil kitaba ba a lokacin da aka kai masa fansa aka haife shi ba wa lam yukatab alayhi kuma ba ba yana nan wajen uban ne aka yanka mishi fansan ba lam yarithu ba zai gaje shi ba li'an al-mukataba lam yutaq hatta mata wanda aka yanka ma fansan ba zai zamo da bai zamo da ba har ya mutu باب القطاع أو القطاع في الكتابة وتمسألة كما إمام مالك يكاوتا مي وحلا أكوي أمنين نفرقوا بمكشي كتابة أن ينكا مفكفا ساجيك بيانيرا دبو تريكا زمان لا تشيكم القطاع أن ينكا مكفا سانيرا دبو تري كما أنسى مالوكشي نيرا دبو تري نكي سنكا بياني أتكين وتا بيو amma in kai ya ka biya dubu hamsin a cikin wata ɗaya na yafe ma sauran an fahimta to akan haka sai wasu malamai suka kiyasta shi da riba riban fad eh kara min lokaci in kara ma kudi zan kara ma lokaci kara min kudi to sai malamai suka ce a'a ba ba haka bane wancan aini na riba wannan kuma yi aka yi don a taimaka masa ba su ba shi da alaka da riba an fahimta to sa'an nan kwashe wasu malamai suka ce ai wannan cinikin ba za a yi shi ba a cikin kuɗi sai a cikin kadara to shi ne imam maliki je ɗauku matsala daga asalinta ya ce ga matan manzon Allah ta yi irin haka zinariya da azurfa ba kuɗi ba ne ba waye zai ce ba zai yi ba sai cikin kadara alƙita'a au alƙata'a fil kitaba ai an fahimci alkitaba a karya masa fansa al alkitaba a yanka masa fansa alqita'a fansan da aka yanka masa ya biya din sai aka ce in ya iya ya biya rabi da wuri-wuri kafin lokacin za a yafe mishi sauran an fahimta akwai alamar riba a cikin wannan babu alamar riba a cikin wannan قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاتئ مكاتب مكاتبيها بالذهب والورق وأم أم سلمة ما تم الله صلى الله عليه وسلم تنا يمس مق... تنا يمس القطاع أو القطاع وأن تينكا مس فنسا sai kai biya naira dubu ɗari a cikin wata uku ko shida ka zama wuta ko shekara amma in kai ya ka kawo naira dubu hamsin a cikin wata biyu ko uku sai in yafe ma saura duk inda mutum zai je ya kawo zai je ya kawo ya ce tana ya haka sai aka ce tun da ta yi a cikin azhab wal fidda wal warq to ya halatta kenan a cikin kuɗi ba kamar yadda waɗansu malamai suka ce bai halatta a yi cikin kuɗi ba sai cikin kadarori gonaki abinci abubuwa kadarori ba kuɗi kashi ba قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب ya ce al'amarin yadda yake an yi ijima'i a wajenmu a cikin wanda aka yanka masa fansa ya kuru bayanar sharikai ne tsakanin mutane biyu da ke mallakarsa fa'innahu la ya juzu li a hadihi ma an yi ƙati ahu ala hissatihi mutane biyu ke mallakarsa sun yanka masa fansa to ɗaya ba ya halatta ɗaya ya ce to naira dubu ɗari da aka ce ka kawo ni ina da dubu hamsin ɗan wana na da dubu hamsin ni dubu hamsin ina na baka izini in ka kawo ka kawo dubu ashirin da biyar cikin wata ɗaya ko biyu na ya fi ma sauran aka ce a'a baki da izinin yin wannan illa bi izni sharikihi sai dai in abokin musharakar nasu ya yarda da haka in ba haka ba shi da izini wa zalika anna al-abda wa ma lahu bainahuma fala yace ai bawa da abin da yake mallaka duk mallakar su ne su biyu tsakanin su فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه أكن هكا بايا حالتا وان يكربي وانا بسكين دوكيرسا sai da izinin wanda suke abokin musharakar shi a kansa walau qata'ahu ahaduhuma duna sahibihi thumma hadha hadha zalika thumma mata al-muqatabu wa lahu malun aw ajaza lam yakul liman qata'ahu shay'un min malihi yace bayan an yanka masa an yanka masa fansa yace to in ka kawo kuɗi in ka kawo lokaci kaza ni bangare na na yafe ma kaza an fahimta ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم هذا ذلك da a ce ɗaya zai mishi zai kata a masa ce na sa ma lokaci da in ka biya kaza na yafe ma kaza sun mamata bukatabu wala humalu sai wanda aka yanka mafansan ya mutu ya bar dukiya au ajiza ko ya kasa cika alkawarin lam ya kulli man qata'ahu shay'un min malihi wanda ya sa masa lokaci ɗin in ka kawo cikin wata biyu ni bangare na dubu hamsin dina na rage ma dubu ashirin da biyar aka ce ba shi da izinin ya ɗauki wani abu cikin dukiyarsa walam ya kullahu an ya rudda ma kata ahu alaihi ba zai kuma mai da abin da ba zai mai da qita'un da yayin kuma akan sa ba zai ba zai a dole wannan hukunci yana nan wa yarji wa haqqahu fi raqabati walakin man qata'a mukataban bi izni sharikihi amma wanda ya yi haka da izinin abokin tarayyarsa sun ma'ajizar mukatabu sai wanda aka yanka fansan an yanka masa fansa kuma aka sa masa lokaci in ka biya za a rage maka sauran fa in ahabba allazi qata'ahu an yarudda allazi akhadha minhu min alqita'a wa yakunu ala nasibi min raqabati almukatabi kana dhalika lahu in yace haka za a yi to ya halatta masa tunda da izini yayi wa in mata almukatabu wata malan in wanda aka yanka mafansa ɗin aka kuma ya mishi in ya mutu ya bar dukiya istaufa zalika baqiyat lahu alkitaba istaufa allazi baqiyat lahu alkitaba wanda ya saura yana da kitaba akan shi din nan kansan da ya ka masa yana da rago akan shi to shi sai a bashi a cika masa hakkinsa haqqahu allazi baqiya lahu ala almukatab min malihi sai a kana da sauran raguwa kaza za a cika maka a cikin dukiyar wannan bawa ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصه ما في المكاتبة in aka biya shi aka biya shi sauran bawa yi sauran yana da sauran dukiya to sai a ce to shikenan yanzu kai kubin da kuke mallaka sa ku zo kowa gwargwadon haƙƙin sa a ciki sai a raba musu wa in kana ahaduhuma qata'ahu wa tamasaka sahibuhu bil kitaba da suka yadda suka yanka musu fansa sai ɗaya ya ce to ni na yanka na sa ma lokaci in za ka mun karya mun yanka ma fansa za ka naira dubu ɗari ka zama ɗa a cikin wata biyu ko uku to ni na baka izini naira dubu ɗari ɗin nan na da dubu hamsin in ka kawo cikin wata ɗaya ko wata biyu na yafe maka sauran ɓangare na rabona da ke kai shine fita'a kenan ko an samu mukataba da fita'a sun ma'ajizar mukatabu sai wanda aka yanka mafansan sai kasa ya gaza kila lillazi qata'ahu sai a ce ma wanda ya sa masa lokaci ya biya a yafe mishi saura din an in shi ta an tarudda ala sahibika nisfa allazi akhasta in kana so ka kawo rabin abin da ka karba wajen wannan bawan amma a ba abokin tarayyarka wa yakunu al-abdu bainakuma shatraini bawan ya zamo tsakaninku kana mallakar rabi shi ma yana mallakar rabi wa in abaita in kuma kakiya fa jami'ul abdi lillazi tamassaka bir riqi khalisan an fahimta qala malik fil mukatabi yakunu bayna rajulaini imam malik yace dangane da bawan da aka yanka masa fansa tsakanin mutane biyu fa yuqati'uhu ahaduhuma bi izni sahibihi ai kun fahimci ana maganar mukataba da mukata'a alkita'a aw alqata'a da kitaba aw almukataba ana fahimta imam malik ne sai ayi hakuri sai ayi hakuri thumma yaqtadi allazi tamassaka birriqi misla ma qata alayhi sanan wanda ya ce shi bai yadda yayi qita'a din ba sai ya karbi wani abu a kuɗi cikin dukiyar misla ma qata alayhi sahibuhu kwatankwacin abinda abokin tarayyar nasa ya yanka ya sa masa lokaci din au aksara min zalika ko sama da haka summa ya ajizul mukatabu sa'annan wanda aka yanka masa fansar shi gaza an yanka masa fansa mutane biyu ke mallakarsa suka yanka masa fansa ɗaya ya ce ni ɓangare na da nake bi na sa ma ajali in ka biya na rage maka kaza shine mutum abin nan kenan kita qala malikun wa huwa bainahuma yace yana tsakanin su li'annahu inna maqtada allazi lahu alayhi ai wanda ya karbi wani abu a ciki hakkinsa ne ya karba ba hakkin kowa ya karba ba wa in iqtada aqalla mimma akhadha allazi qatahu in kuma abin da ya karba kasa da yake kasa yake kadan ya karba thumma ajaza al-mukatabu sa'annan wanda aka yanka mafassan ya gaza ya kasa fa ahabba allazi qatahu an yarudda ala sahibihi nisma tafaddalahu bihi sai wanda ya sa mishi lokaci din ajali kenan ai mana al-kitaba wal mai muqata al-qita' in ya karbi wani abu sai a ce to shi kenan abinda ka karba din nan za ka mayar ma dan uwanka abokin tarayyarka wani abu a ciki wa yakunu al-abdu bainahuma nisfaini bawa ya zamo tsakanin ku kana mallakar rabi shi ma yana mallakar rabi fa zalika lahu aka ce ya halatta masa wa in aba in yace a a ni dai na karbi ne yana dubu hamsin dubu ashirin mai kuma bana so na bada komai a ciki fa jami'ul abdi lillazi lam yuqati'uhu rubawin ya zama bawon wanda bai sa mishi alfita a ba su biyu suka yi mishi yanka masa fansa ɗaya ya ce ya sa mishi lokaci da zai biya sai karbi wani abu a ciki wanda ya ce a shi ba zai ba sai aka ce to abinda ka karba za ka dawo da shi ku raba ya ce a'a ya ce bawon ya zama bawon wanda ya kuka hadu kuka yi mishi mukata ba amma kai kai mukata a shi bai da yayi ba wa in matar mukata wata raka malar in wanda aka yanka mafansan ya mutu ya bar dukiya فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به sai wanda ya mishi bukata ya kata a shirin ya sa mai lokaci din yana so ya bashi rabin dukiyar da ya karba wa ya kuna almirasu bainahuma fa zalika lahu to ni da kai muka yanka masa fansa to amma ni na sa masa lokaci ya biya ya biya wani abu na rage mishi wani abu to lokacin da na sa mishi ya ga in ya biya zai zama da bangare na kenan sai maza ya biya wani abu to gashi yanzu yaya za a yi fa ahabba allazi qata'ahu an yaruda ala sahibi nisu ma tafadalahu bihi sai ya ce to ni ina son baka rabin abin da na karba wa yakunu almirasu bainahuma saboda wannan bawan da ya mutu mu gaje shi tare in ba haka ba ka gani zan fita kenan kai ka zama kai zaka gaje shi mai yiwuwa kuma ya bar dukiya mai yawa ko فذلك له أكت يا حلت له وإن كان الذي تمسك بالكتابة قبل قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه wanda ya sa mishi lokaci ya biya ɗin ya karba misla ma qata alaihi shariku kwatankwacin abin da abokin tarayyan ya yi sa mishi lokaci ɗin in ka kawo ya karbi misalin haka au aftala to ko sama da haka falmira su bainahuma bi qadri milkihima to gado tsakaninsu kowa da gwargwadon abin da yake mallaka mu biyu ke mallakan shi akan naira dubu ɗari amma ni na karbi wani kai kana kai kana da dubu hamsin yanzu ni ina da dubu talatin ko ashirin in za mu raba gabudo ba za a ce za a raba daidai wa daidai ba gwargwadon abin da nake da shi a kansa gwargwadon abin da kake da shi a kansa sai a raba gadon haka li'annahu innama akhadha haqqahu أي حق سيكربا قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين وند أكا ينكا مسا فرنسا ينا سكان متاني بيوس ينكا مسا فرنسا إن فيقاتل أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه سيد أيتي تنينا سكا مكا لوكتي aka biya rabin haƙƙi na naira dubu ɗari ne mu biyu ni da shi yana da dubu hamsin na da dubu hamsin ni dubu hamsin ɗina na ya fi ma rabi ka biya rabi thumma yakhuddu allazi tamassaka birriqi aqalla mimma qata alaihi sahibuhu wanda yace ni ba zan yadda sa mishi lokaci ba sai ya karbi kasa da abinda aka yanka masa kasa da dubu dubu hamsin ɗin thumma yajizul mukatabu sa'an wanda aka yanka mafansan sai ya gaza ya kasa qala malikun imamu malik ya ce in ahabba da zikata al'abda an ya rudda ala sahibi nisuman ta fadalahu bihi in kana son ka mayar da rabin abin da ka karba wajen wannan mutumin abin da ka karba ka mayar ma wanda kuke tarayya da shi akan wannan bawan kana al-abdu bainahuma shatrayn to bawan sai ya zamo ko su duka suna mallakan shi suna mallakan shi kenan wa in aba an yarudda to in yake ya mayar da kuɗin da ya karba falillazi tamassaka birriqi hissatu hissatu sahibi allazi kana qata alaihi al-mukataba to wanda yace ni ba zan sa mai lokaci ba mu dai mun yi shi mukataba ina jira ina rike da bawa ne har yanzu to shi kenan me za a yi imam malik yace falillazi tamassaka birriqi hissatu sahibihi allazi kana qata alaihi al-mukataba wanda yake rike da wanda yake rike da mukataba bai sa lokaci din ba to za a yana da haƙƙin ya zama abinda qala malik wa tafsiru zalika imam malik yace fassaran wannan magana anna al-abda yakunu bainahuma shatrayn bawan yana tsakanin su su biyu ke mallakarsa fayukatibanihi jami'an sai suka karya masa fansa suka yanka masa fansa su biyu thumma yuqatibu ahaduhuma almukatab ala nisfi haqqihi sai dai ya ce to ni mun yanka maka fansa ka kawo dubu ɗari ba ni ina da dubu hamsin shi ma yana da dubu hamsin ba to ni cikin dubu hamsin ɗina na rage ma dubu ashirin da biyar kawo dubu ashirin da biyar bi izni sahibihi da izinin abokin tarayyar nasa wa zalika rubu min jami'il abd ai ya zama nawa kenan rubu'i kenan ɗaya bisa hudu kenan an fahimta wannan yana rike da dubu hamsin wannan yana dubu ashirin da biyar kenan dubu ashirin da biyar shine rubu'in dubu ɗari alai saka zalik sun mai ajizul mukatab sa'an nan wanda aka yanka mafansan sai ya gaza gazawa ko rashin lafiya ko ya ce ba zai iya ba ko wani abu dai abubu abin da yana da karfi yana iya dako yana iya kuma yana kawowa yanzu ba zai yiwu ba to ya za a yi dole ya sake dawowa yana bawan shi tunda bai gama biyan abin da aka sa mishi ba fa yuqalu lillazi qata'ahu sai a fada ma wanda ya saka masa lokaci din in shi tafardud ala sahibika nisfa ma faddaltahu bihi in kana so sai abin da ka karba a wajen shi din sai ka sai ka dawo da ka dawo ka ba wanda kuke da musharaka a ciki ko kuraba wa yakunu al-abdu bainakuma shatrayn to lokacin yanzu bawan zai zamo bawan ku ne ku biyu daidai wa daida wa in aba in yace ni ba zan yadda ba kana lil ladzi tamassaka bil kitabati rubu sahibil sahibi alladhi qata'a al mukataba alayhi khalisan an fahimta bala ko dai an ji an ji ko an fahimta wa kana lahu nisfu al abdi fa dhalika thalathatu arba'i al abdi wa kana lil ladzi qata'a rubu al abdi لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه قال مالك في المكاتب يقاتئه سيده wanda aka yanka masa fansa sai wanda yanka masa fansan sai ya sa mishi kuma lokaci na yanka maka fansa kawo naira dubu ɗari ka zama ɗa sai kuma ce in ka kawo dubu hamsin bayan kwana kaza ko wata kaza shi kenan an rage ma dubu hamsin kenan faya a tiku wa yaktubu alaihi ma baqiya min qita'atihi dainan alaihi to sai a ‘yan tashi abinda ake bin shi aka rubuta ya zama bashi ne akan shi zai biya sun mai mutu mukatabu wa alaihi dainul linnas sai wanda aka yanka mafassar sai ya mutu akwai kuma wasu mutane suna bin shi bashi ya za a yi qala malikun fa inna sayyidahu la yuhasu ghurama'ahu billazi alaihi min qita'atihi uban uban gidan nasa ba zai zo shi da waɗanda ke bin shi ba shi su yi muhasa a zame wannan kai nawa kake bi wannan kai nawa kake bi a'a ba zai haka ba hakkin shi ne na sayi da wali ma'i an yubaddu alaihi to waɗanda ke bin bashin za su iya gabatar da ubangidan nasa ko kuwa a'a su a gabatar da su akan ubangidan nasa qala malikun laysa lil mukatabi an yuqati sayyidahu in kana alaihi daynun lin nas wanda imam malik yace wanda aka riya masa fansa aka yanka masa fansa ba shi da ikon ya ce to a sa mishi lokaci don a rage mishi bashi matuka yana da basu suka dan mutane akan shi fayati ko ya siru la shay alahu yazo ya yantu ya zama yantu kuma sannan ba shi da komai li anna ahla ad-dayni ahqqu bi malihi min sayyidihi saboda waɗanda ke bin shi bashi sun fi cancanta kowa da dukiyarsa sun fi cancanta ubangidan nasa akan dukiyar shi ba wanda suke bin shi bashi fa laysa zalika bi ja'izin lahu shi yasa ubangidan ba shi da izinin yin abin da yake son yayi din a tafi قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده yace yadda al'amari yake wajen mutum ya karya ya yanka ma bawansa fansa kuma yuqati'uhu bizahab sa'annan ya sa masa lokaci na yanka maka fansa ka kawo kaza ka zama da sa'annan kuma sai ce to kafin lokaci in ka kawo zinariya ka zama na kudi kenan kashi fa yadawu anhu mimma alaihi min alkitaba in ka kawo kuɗi kash kaza zan rage maka abinda na yanka ma fansa a kai ɗin ala an yi ajila lahu ma ƙata ahu alaihi akan ya gaggauta kawo abinda aka yanka masa fansa a kai dubu ɗari na yanka maka fansa amma in ka kawo naira na yanka maka fansa in ka kawo kuɗi kash lokaci kaza zan yafe maka sauran annahu laysa bizalika basu imam malik yace babu laifi dun babu riba a cikin wannan wa inna ma kariha zalika man karihahu yace abinda yasa wa'ansu suka karhanta haka li'annahu anzalahu bi manzilati ad-dayn yace ai sun dauka cewa wannan aiki mu'amalan da bashi duk ɗaya ne to shi yasa suka ce riba ya shiga ciki riba ta shiga ciki kenan ya liddayn yakul lirrajuli ala ar-rajuli ila ajali bashi da ake bin mutum aka ce zuwa kaza in lokaci kaza in baka biya ba za a kara ma in lokaci kaza baka biya ba za a kara ma shi suka kiyasta da wannan suka ce bai halatta ba imam malik ya ce ba dai bane fa yadau anhu wa yanquduhu wa laysa hadha mithl ad-dayn inna ma kanat qata'atu al-mukatabi sayyidahu qata'atu al-mukatabi sayyidahu ala an yutiyahu malan fi an yata'ajjala al-ik abinda ya faru anan shine ubangidan nasa ne bayan ya yanka masa fansa sai kuma ya sa masa lokaci in ka biya kaza lokaci kaza saboda a gaggauta 'yan tashi naira dubu ɗari shekara ɗaya in ka naira dubu hamsin bayan wata uku za ka zama ɗa duk inda zai samu zai kawo saboda ya zama ɗa kowa na son yanci in ya ce wannan ba bashi ba ne kamar wanda ya ci bashi aka kara mishi riba fa yajibu lahu al-mirasu wa shahadatu wal hudud saboda yana so ya yi gaggawa ya kwaci yanci sai zama ɗa zai ci gado zai shaida zai samu yanzu hakkoki ce sa ya ta fama ya samu wannan kuɗin ya biya wata sabutu lahu hurmatul ataka ya zamo yana da yana da yanci ya samu mutuncin shi ɗa ne wa lam yashtari da rahima bai da rahimi ai ba dirhami da dirhami aka saya ba ce masa aka yi in ka kawo dirhami kaza zan yafe maka sauran to ya shi aka yi kuma saboda shekara ɗaya ne wata goma sha biyu in ka kawo dirhami kaza wata uku na yafe ma sauran wai kasancewan an rage lokaci an yafe masa shine wai riba ta shiga ciki imam malik ya ce ba haka bane wala zahaban bi zahabin wa inna ma masalu zalika masalu rajulin qala li gulamihi imam malik ya ce misalin wannan kamar mutum ne fada ma yaronsa i'tini bi kaza wa kaza dinar ka kawo min dinari kaza wa anta hurrun ka zama da yana da bawa ce je ka min dinari kaza ka zama da fa wada anhu min zalika sai ya rage masa ka min dinari dubu ka zama da sai ce na ma rage ma cikin dinari kaza za ka kawo fa kala in ji ita ne bi akalla min zalika fa anta hurru in kai ya kawo min kuɗin kasa da lokacin da zaka kawo shi ma ubangida yana neman kuɗi da wuri ko in ka kawo min ka zama da na na yanta ka fa laysa hadha daina imam malik ya ce wannan ba bashi bane sabitan ba bashi bane da aka yi da riba za ta shiga ciki ba walau kana bainan sabitan la hasabihi sayru ghurama al mukatabi yace ai da bashi ne to da ubangidan nasa zai je su yi muhassat ai zamiya in aka zo shi da waɗanda ke bin shi bashi wannan na da fasance wannan na da kaza in bashi ne haka za a yi to amma wannan ai ba bashi bane ba in mata wa aflasa in ya mutu ko ya tsiyace ya talauce fa dakhala ma'ahum fi mal mukatabihi باب جراه المكاتب duk masu fassara an gaje kana karanta a tsallakewa su da zuwan mu wayannan babu kan duk sanda ke su za su eh to amma akwai wayanda su ma suna ciki da akwai maliki a cikin birni duk da suke bi harfar da harfi ku shi za sai a yi ta fassara a din ana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ba ba ilimi da kimiyya ko